الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا ثلاثة كننكو شاهدوا وطن رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da uku ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2026 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus jiya mun fara bayani a aya ta wato 84 kenan sai lokaci ya muna halinsa a shafi na 218 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم muslimin na'am to kamar yadda muka sani muna taɓo waɗansu matsaloli na zamani da suka shafi wato azumi kenan haka ne ko ba haka ba to a yau za mu yi bayanin kan wata matsala shin abin da ya shafi addakhilu ilal jismi abral uzun uzun an gane ko abin da ya shiga ta kunnai shin yana karya azumi ko ko baya karya azumi akwai magani da ake sawa a kunnen mutum to shin ya halatta mutum ya sa shi yana da azumi ko ko bai halatta ba malamai suka ce wannan abin ana kiran shi da larabci qatratu marham marham da ha babba ne rike da kyau don baka kalma tana baka santa ba akwai marham shi marham yana nufin wani abu ne wanda asalin kalma akwai ta a larabci amma wanga zamanin ne suke amfani da ita don saboda suna kamar wani abu ne wanda ake sawa a cikin wato kunne amma asilinta tana nufin ma'anoni daban-daban daga ruhama an ka samu ta ruhamatun muna ji da kyau ko kuma wato ruhamatun jam'in ta ruham ko rihmatun jam'in ta ita ko riham an gane ko shine al-mataru al-qalil ruwan da ya sauka dan kadan shi ruwa laraba suke ce ma ruhama kuma shi suke ce ma rihma ba sani ko mun fahimta ba shi yasa laraba suke cewa ruhimatil ardu in an ce ruhimatil ardu ba da haƙar bane an yi mata rahama a'a an yi mata tsatsafi ko an yi mata tsitsihi an gane ko duk hausa da kake amfani da ita an gane ko ai asabaha arrihmu kenan an gane ko shi ko arrihamu jam'i ne na rihmatun wato ruwa mai damshi kenan kamar abin da ke cewa ruwan malka wa huwa al-mataratu ad-da'ifa kaje abin sun kace ana cewa al-mataru kuma ana cewa al-mataratu al-mataratu ad-da'ifa sune ruwa waɗanda suke masu rauni an gane ko waɗanda suke sauka ga ƙasa to daga nan dai an ka samu marhamul udhuni shi wannan abin shi ma yayi kama ne daga min kamar wannan ruwan yadda yake sauka dab dab dab ruwan malka ko waɗanda bahaushe yace akuya da suna bugunta tacce da dab dab dab ga da kai tukunya an gane ko ma'ana wai ba ta son su to almuhimmu kamar yadda waɗannan ruwan suke sabka ɗaf ɗaf haka ne a kunnen ka kake sashi an ka shafi shi marhamul udhuni ba marhamul ardi ba kuma sai an kai masa fi'ili marhama yumarhimu sai a ce marhaman an gane ko shi yasa kuma laraba suna cewa marhamal jurha wada'a alaihi almarhama idan ka dora ma abin nan kurji ko a ce wurin da kai rauni wani dan abu wanda za a wani dan magani ka dan yayyafa mishi wani magani sai a ce wada alaihi almarham an gane ko duk da yake sun ce shi almarham nan wato abin nan ghita'u lidin yutla bihi wato wani nau'i ne tila'u tila'un in an ce tila ana amfani da shi duk abin da yake da laushi wanda ake shafawa shi yasa penture ana kiran shi tila an gane ko ma yutla bihi duk abin da shafa shi ake yi sun kace layyunun yutla bihi al-jurh aw yudlaku bihi al-jild abin da ake kwaba ma rauni ko kuma ake wato abin nan yudlaku bihi al-jild ko da shi ake yi ma mutum massage ko ba haka nan bane eh wadarku da cudan yawa inji malaman fiqh ha autuk halu bihi al'ain wasu kuma laraba suna amfani shi wajen abin da ake sa mai ido saboda cewa marhamul ain saboda ana dan diga shi dab dab dab yana shiga to zance mafi inganci an gane ko babu alaka tsakanin abin da an kasa cikin kunnai da karya azumi muna ji da kyau wannan shine magana tabbatatta amma malamai da suke bayani sun kace to ana samun wata hala shine halatu kharqi tablatul udhuni qablatul uduni akwai wani wani dan haki haki wata iyaka iyaka da Allah ya sanya cikin kunne ita ce take hana abin da ke cikin kai ya zo ga kunne sannan kuma ita ke hana abin da ya shigo ta nan ya isa can an gane ko wani wani wani wani abu ne da qabla shine kamar ganga kun san ganga tana da wata ya fata to muna iya cewa fatun kunne na ciki don ba mu cewa ganga kunne ba ba haushi ba zai gane ganga kunne ba to idan wannan abin ya tsage an gane ko to sai mutum ya zuba wani abu a ciki to ta nan abin zai wuce in ya wuce kuma zai zo hatta makoshi to akwai azumin mutum ko babu malamai suka ce ko da wannan abin ya tsagi dan kasa wani abu jijiyoyi na kai da na ido da na hanci da na makoshi suna da alaka shi yasa wani lokacin in kasa abin sai ka ji shi irin yadda in ka zuba ruwa kai yi madmada an gane ko ai an san halshenka zai cakudu da ruwa an san kuma wannan zaka ji wannan ruwan a cikin mi a cikin bakin ka tun da bai karya azumi ba haka ne dan ka sa magani ko da ka ji alamun shi a cikin makoshin ka bai karya azumin ka ba wannan ita ce fatawar al-sheikh al-allama sheikh bin baz da sheikh al-allama muhammad bin salih al-uthaymin da kuma sheikh الدكتور وحبة الزهيلي wani malami ne na kasar suriya yana da littafi a tafsirul munir yana da littafi al-fiqhul islami wa adillatuhu yana da daga cikin wanda sun kai rubuce-rubuce masu yawa bai jima da rasuwa ba sannan kuma da sauran malamai kuma shine qarar na majma' fiqhul islami majalisar malamai ta duniya da ta yi zama a makka abinda ta dauka kenan ba ra'ayi na ne da kawo muka ba mun ji wannan da kyau ko to da haka wannan shine abinda malamai sun ka basuwa sai kuma abinda yake da alaka har yanzu da wannan mas'ala shine mas'alatu ghasulul udhun magani wanda ake sawa mai wanke kunne an gane ko maganin wanke kunne ba maganin ciyon kunne ba shi wannan kamar yan akwai dauda ne za ku ga yanzu wani lokaci za a kai mutum a ce idon shi cikin kunnen shi akwai wadansu abubuwa ya kamata a sa wadansu ruwa a wanki to idan mutum yana da azumi aka sa maganin wanke kunne aka wanke kunnensa an gane ko shin akwai azuminsa ko babu malamai suka ce wannan bai da alaƙa matsalar kamar duk guda ce yadda in an sa magani na ciyo da magani na wankewa bai isa cikin makoshi bai isa cikin ciki sai dai idan ya kasance wannan fatar da muka yi zance ta tsagi makhruqa kenan qablatul udhni makhruqa an gane ko fa sayakunu dakhilu min kamiyati dawa sa'il akbar min qatrati udhni to anan za a samu matsala saboda shi maganin da za a zuba na wankewa wani lokaci yawa ne da shi ina fata an fahimci ne sabanin wancan wanda yake zaman tuwa digo digo digo kuma wannan maganin suka ce yana dauke da ruwa asalin abin da an ka abin nan dashi ala qadrin kabirin min alma'i aw almawad almughadhiya shi wannan maganin ana ganin ruwa ne tun da galibi ruwa ne an ka dan kara ma wadansu abubuwa to shi idan ya wuce sun ka ce wato kenan idan zai wuce a cikin cikin mutum tun da matsayin ruwa yake to kuma wannan abin ya tsage to azumin ka zai iya karya ina fata an fahimce ni yawwa amma sun ka ce idan ya zamanto shi wannan chemical ne sai aka sa shi sai ya wuce har ya je can cikin cikinka suka ce chemical din an yi shi ne don wanke kunne bai dauke da abinci bai dauke da mi abin sha sun ka ce to wannan in ta waccan hanyar ce yabbi ba zai kare ba ba zai kare azumin ka ba ban sani ko mun fahimta ba amma dai idan mutum ya san yana da wannan matsala in ba dole ba tunda akwai sabani in ya san wannan abin ya tsage kafin ka samu wanda ya samu wannan matsala ma a cikin mutane akwai wahala amma saboda shari'a a- ta shafi kowa da kowa ta shafi talaka ta shafi mai kudi ta shafi mai jagoranci ta shafi wanda ake jagoranta ta shafi mace ta shafi namiji ta shafi yaro ta shafi babba ta shafi musulmi ta shafi kafiri ko ba ka dan bari wani zai ce a shari'a ta shafi kafiri ta shafi kafiri mana ba ana da'awa ba ai cikin shari'a na akwai da'awa al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ko ba ka nan bane akwai kuma ahkamu ahlul dhimma ibn al-qayyim littafi ya akan wannan ko ba ka nan bane to dan haka babu abin da shari'a ta bari sai dai in kai ne baka san shi ba to ina ganin zamu bar bakin wannan abin da ya shafi kunne kenan sai gobe idan Allah ya samu na cikin masu rayuwa sai mu zo mu ga abin da shi kuma ya shafi abin da yake da alaka da wato ido kenan wannan in kana so ka diba cikin al-muftiratu siyam al-mu'asira na ustad dr ahmad bin muhammad al-khalil in ka duba ya kawo bayani a cikin littafin sa karkashin wannan mas'ala da haka dai dalibin ilimi zai iya haɗa wannan ka diba safha ta 62 zaka ga bayanan da ya kawo na malamai wallahu ta'ala a'lam malam musa ki mai ta aya amin وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين
Na'am, kamar yadda muke bayani wannan Ibn Ashur da ya zo wa ƙala Musa ya ƙaumi ya ce atafita akan wa ƙala Fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim saboda ƙissa annabi Musa in mun ɗauke ta mutakamilatan cikin ƙissa annabi Musa Fir'auna ya ce ituni bi kulli sahirin alim sannan kuma Allah ya ci gaba da bada bayanin annabi Musa ya ce mutanensa wa ƙala Musa ya ƙaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin mun gane ko waɗansu kuma suna tafiya cewa a'a ita wa ƙala musa ana iya atafinta akan mi akan magana da annabi musa ce ƙala musa ma ji'tum bihi sihir ko baka nan bane duk abin da ya biyo baya eh, abin abin da annabi musa ya faɗa daga magana ta annabi Musa da ya faɗa ba masu sihiri sai wannan magana sai dai akwai tazara tsakankaninsu saboda waccan a lokacin da an ka tattara masu sihiri ne wagga kuma bayan haka ne amma an hankalta ma wato abin nan darajat na al-makulat waccan ya faɗe ta a wancan lokaci waccan ya faɗe ta a wannan lokaci ban sani ko muna fahimta ba don mu gane maganar da kyau tunda ba a lokacin da ya magana da masu sihiri bane faɗi wannan muna ganewa wagga magana ma wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin tana iya baka cewa bayan ma an kada fir'auna ne da masu sihiri kaga wannan lokacin fir'auna sai ya gane ba zai iya karya annabi Musa ba ta fuskar masu sihiri kaga sai shi ƙara yi masa matsin lamba ta fuskar matsananta ma magoya bayan shi na fata ana fahimta ta to kaga da sun ka matsu sai sun ka ce to kaga za a wannan abin to kaga shikenan kuma sai sai annabi Musa ya ce musu ya qaumi in kuntum amantum billah in kana son ka gane wannan ba dauki kissar da ta zo cikin suratul a'raf bayan an kare da kissar sihiri da yadda an ka kai fir'auna ƙasa sai irin wannan ta zo wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa al وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فل- فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين kaga kissa sihiri ta kare wa qala al mala'u min qaumi fir'auna atadharu musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum ko sanaqtulu sabanin qira'at abna'ahum wa nastahi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun qala musa li qaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin kaga in ka dibi wannan magana kamar suna kusan tare eh amma wannan in kaga dama ne zaka dauka ha in ma kaga dama ce ba ka dauka eh ni ban ce ba dole sai ka da abin da na faɗa ba haka nan na duniya take ba eh Allah ba ya faɗa mutane sun ce ba su yarda ba ballan tana kai ba dai cewa wai wani wai wani ai wani ya ce ai ai ai ai kala kato ai annabi ya faɗi magana mutane Mm, Allah ma ya faɗi mutane sun ce ba su yarda ba to kai don ka faɗi an ce an ce ba annabi sai ai ai ba wata matsala bace eh da haka kai hattara amin amin ya kamata mu san abin da muke yi to annabi Musa ya ce ya qaumi ya ku mutane na wagga ya unnida in ta shiga cikin qaum tana da siga kusan guda shidda a cikin yaren wato eh, abin nan nahwu kadiba cikin ad-durrul masun a a ce ya qaumi ana iya fadin shi da ya'un ana iya shafe ta ana iya dhamma ana iya fatha ana iya kaza duk ya kawo su ya qaumi ya ku mutane na in kuntum amantum billahi har in kun yi imani da Allah ko ba ka nan bane in kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu gare shi ne kadai za ku dogara in kuntum muslimin har in kun kasance musulmai a nan muna da matsala guda biyu da nake son in taba su an gane ko ina da matsala guda biyu da nake son in taba su zuwa matsala guda uku duk da yake guda ta farkon jiya mun tattauna akan ta fa alaihi tawakkalu bai ce tawakkalu alaihi ba domin li taqdimu ma haqquhu ta'khir li yufida madha al-hasru dan a nuna maka tawakkuli a aqida ta musulunci ba a dogara ga kowa sai gaba sai ga Allah subhanahu wata'ala kadiba cikin al-qawaid al-usuliyya al-mu'athira fi masail aqidat ahli sunnati wal jamaa war radd ala al-mukhalifin fiha daga safha ta 480 zuwa safha ta 486 na fata an fahimci ni sannan kuma a cikin littafin alƙawa'idul hisan rike da kyau alƙawa'id alhisan na imam as-sa'adi wani littafi ne da imam as-sa'adi yayi suna ne alƙawa'idul hisan an gane ko idan ka duba a safha ta 134 ya kawo ƙa'idodin da ɗalibin ilimi a ilimin tafsiri ya kamata a ce ya san su sai ya ce alƙa'idatul rabi'atu wal khamsuna ƙa'ida ta 45 kathiran ma yanfi Allahu shay'a Allah yana kore wani abu in ji sa'adi a cikin alkur'ani wa in kanat suratuhu mawjuda ko da abin nan yana nan tabbace li adami wujudi fa'idatihi saboda abin ba a samun fa'idarsa wa samaratihi da amfaninsa al maqsudati minhu an gane ko wadda wadda ita ce dalilin da yasa aka yi shi ma'ana cikin qur'ani sai kaga Allah ya kore abu amma sai ka duba ko kaga abin akwai shi a'a ba wai babu shi din bane amfani ne bai da kuma tunda bai yi amfani ba to kenan kamar tamkar babu shi ya kawo ayoyi daban-daban inda Allah yake cewa kafirai wa aktharuhum la yaqilun walakin aktharun nasi la ya'lamuna duk ya kawo waɗannan ayoyi to karkashin wannan kuma sai yace akwai aya wannan aya yace to wa yushbihu hadha tartibul bari kathiran min alwajibati wal furudi ala al-imani irin wagga ka'ida ta a kore abu a nuna bai da amfani muna ganewa a nuna abu bai da amfani gashi amma saboda bai da amfani sai a ce babu shi to haka ne kuma ta fuskar samarwa sai Allah ya rata ya cewa ababen da ya wajabta ko ya farlanta ma mutum to suna da alaka da imani don haƙin dai imanin kana nan to ya kamata a ce kayi kaza ba wai dan baka da imani ba kun san abin da sani kawo wannan annabi musa ce wa ƙala musa ya kaumi in kuntum amantum billahi a lokacin da yake magana da su su musulmai ne ko ba musulmai bane masu imani ne ko masu masu imani bane to me yasa ce in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin har in imanin ku imani ne na gaskiya to fa alaihi tawakkalu shi yasa Allah ce wala tahinu wala tahzanu sai ce mi wa antumul a'launa sai ce mi in kuntum mu'minina kai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka fita yaki a wannan lokacin suna da imani ko ba su da ka gani wani dan shi a sai da bai ce kai to ka kajiya eh an ce wai wai wai antumul a'launa in kuntum mu'minina ashe lokacin da sun ka tafi ba su da imani a'a ba haka ake nufi ba nan in imanin ka ya kai imani tabbas in ka cika sharuɗin imani to zaka samu kaza shine abin da ake nufi shine ake kira uslubut tahrij tahayij rike da kyau motsarwa da ta'un alaramma da hababba da ya'un da ya'un da jimun shine hayyaja yuhayyiju tahyijan gara a wani abin tuwa da tuwa motsarwa ake kiran shi in ba haka ba sai kai ta kafirtar da mutane Allah subhanahu wata'ala ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir an ka ce mace bai halatta ta boye abin da ke cikin cikin ta ba in ta yi imani da Allah da ranar karshe to mace da ta boye ma mijinta tana da da kuma sai ta mutu kuma bata gaya mai ba ko ya mutu bata faɗa ba har ɗan nan ya koma zuwa ga waɗansu misali kuma sai ta mutu bata tuba ba ta zan kafira ko kuri ta aikata babbar kaba'ira kaba'ira ta aikata amma qur'ani ya ce in kunna yu'minna billahi wal akhir to irin wanga ka rike shi da kyau lokacin da yake magana da su su musulmai ne amma har in imanin ku ya kai imani musuluncin ku ya kai musulunci to fa alaihi tawakkalu irin waɗanda ka'idodin in baka san su ba ‘yan dagajin karatu da ‘yan acaɓar karatu da ‘yan kabu-kabun karatu za su yi wasa da hankalinka tsaya ka gane ka'idodin ilimi da kyau duk inda mutum ya kewayo ka san inda za ka tare shi saboda mun shigo duniyar shubuha mun shigo duniyar rashin tsoron Allah mun shigo duniyar son suna mun shigo duniyar son ka faɗi baƙon abu don a ce kai ma kaci khalif tu'raf da haka wallahi ku gane ka'idodin ilimi matasa mu muna gaya muku wallahi don saboda rikicin da attahi zuwa gaba in baka da ilimi ingantacce wallahi za a yi gaba da kai mu mun gaya muku in kun yi aiki don kanku in buku yi ba don kanku amin wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi ko fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin ash-shaykh al-allama Ahmad Abdullatif Ahmad Shuwairif na ƙasar Libya a cikin littafinsa Ash-Shamil fil furuqil lughawiyya yana kawo yadda ake bambantawa tsakanin abubuwa da abubuwa a cikin yaren Larabci a shafi na 235 sai yace in kana son ka gane a cikin Larabci bambanci tsakanin ta'bir saboda ba shi yare akwai wanda yake jin shi kwarai da an saba ma wani abu zai gane dalilin da yasa an ka saba yace in kace a Larabci اعتمدوا اعتمد اعتمد اعتمد على نفسي في اعداد بحثي na dogara akan kaina wajen shirya bincike na to wanda yace kuma ala nafsi a'tamidu fi i'dad bahthi bai bambancin su yayi ni at-taqdimu والتأخير سي شيخ يتي قدم الجار والمجرور على نفسي على المسند الفعلي أعتمد وهذا التقديم للجار والمجرور على الفعل المتعلق به يفيد الحصر والاختصاص ashe yana nufin alhasu na dogara ga kaina kadai wajen mi wajen gabatar da bahasina mun ji wannan da kyau amma in tabe laysa kullu taqdimin wa ta'khirin yufidu alhasr wal ikhtisas sai an bincika sannan kuma nan da kace ala nafsi a atamidu a malaman aƙida sai an tambaya hasrun ne haƙiƙi ko idafi don in ya zan haƙiƙi i'tamatta ala nafsika kulliyan kafirci ne amma ala nafsi a atamidu in ya zamanto hasr ne mi idafi ya juzu shi yasa ake cewa i'tamattu ala Allah thumma ala nafsi mun ji wannan da kyau malaman aƙida ba sa wasa fa to don haka kai hattara da kanka to shi yasa ne kawo magana Sheikh Abdul Latif Shuwairif dan wani da ya iske ta ce kai yallawa akwai kahirci ciki don ya ce ala nafsi a atamidu shi bai san akwai al-hasr haqiqi ba akwai hasr idafi eh arama mutai ko wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu ga Allah ɗaya za ku dogara in ji annabi Musa in kuntum musulmi na har in kun kasance cikakkun musulmai nan malaman Basra sun ka tafi cewa jawabu sharti mahdhufun an gane ko dalla alaihi ma qablahu domin in kuntum muslimina fa alaihi tawakkalu malaman kufa sun kace kai mu dai a ce mun mahzufun nan yayi muna yawa kai in kuntum muslimina shine sharadi fa alaihi tawakkalu shine jawabin nan da an ka faɗa mu ba mu bukatar sai an kaddara muna wani abu shikenan ka ji malaman basar da malaman kufa cikin nahawu akwai sabani cikin sarfu cikin waye kai baka san waɗannan sabani ba baka san hujja kowa ba kuma sai ka ce babu kaza wallahi hattara fa kai kokari kai bincike na ilimi Allah ya taimake mu malam waga aya mu bar ta haka mu je gaba
faqalu فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين na'am idan muka duba wannan fa'un in kaga dama kana iya ɗaukar tami fa'ul atfi abinda annabi Musa ya ce da su ya qaumi in kuntum amantum billah su ko sai suka mi sai suka zo da tasu magana sai an kai atafin magana su akan magana annabi Musa ko ta zaman to fa'u tafri'i an gane ko dalilin annabi Musa ya faɗi wannan magana shine tushen da yasa tasu ta hito su ma sai ta zaman to tafri'i sai ta yere shi da ka faɗi ga ai ina ganin yayi ko don a gane da kyau kaji alaka tsakankanin su sai ka dubi duk littattafan da muke faɗa kan ilmul munasabat in kana son ka ƙara samun bayanai faqalu sai sun ka ce ala Allah tawakkalna dibo ba su ce tawakkalna ala Allah ba dan a nuna maka dogaro ga Allah kadai ake dogara sannan yufidul hasan sannan kuma ala Allah tawakkalna ga Allah kadai muka dogara muna ganewa ga Allah kaɗai suka dogara kenan dibo irin yadda ya magana haka suka yi magana wa ƙala musa ya ƙaumi in kuntum amantum billahi sace mi fa alaihi tawakkalu qaddama aljaru wal majrur fi dal hasb su ma haka suka faɗa shi yasa in baka son ka bace to kai bi annabin ka kai masa biyayya na fatan fahimci kuma addinin nan sai ka yi shi irin yadda su annabawan suka yi shi mun san abin da yasa saboda su annabawan ba sa zuwa da abu akan ra'ayin kansu idan annabi a lokacin da yake raye ya zo da abin da ba shi ne ake so ba ya mukhalafatul aula nassi ake saukarwa a ce mai abu kaza ka bar shi kai kaza kenan in kaga sun yi abu Allah bai yi magana ba no problem okay lahiya launi an gane ko bari dan qur'ani yau na kasan kasan dan qur'ani ne rikici gare sai mu ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasu abubuwa da yake ba su ne ake so ba ai sai aka ce ya bar su ayoyi suna nan Allah ya ce mi ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا تعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون kaga qur'ani sai sauke ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi kenan shi yasa yin koyi da annabin ka shike nuna baka kuskure ba shi yasa Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi annabi za ku shari'a mafhumuhu in lam tuti'uhu to la tahtadu abada Allah ya kyauta eh nan dan istinbadi na mun kai ba mu sani ba ko ya dide ko ko mina na Allahu Allahumma amin faqalu sai sun kace ala Allah tawakkalna bari mu dibi jalalin mi ya kawo saboda mufradat faqalu sun ce ala Allah tawakkalna ga Allah kadai muka dogara rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin Allah kada ka sanya mu zaman to fitina ga mutane azzalumai ai la tuzhirhum alaina Allah kakka ba su iko a kanmu fa ya zunnu annahum alal haqqi sai su san tsammanin suna akan gaskiya ko fa yaftatinu bina sai su mi sai su fitinu da mu da yawan mutane sai su ga a ai yanzu an ce wai kasashen musulmai su ne akan gaskiya ko ba haka bane kuma sai a duba kasashen musulmai kullum a duniya ana cewa sun mi musu ci gaba ba an gane ko le pays sous développé alarma ko ciyar mond wai kaji ciyar mond da a sunan mu wai duniya ta uku su can su tura su a duniya ta farko kasashen da sun kaɗan fara kere-kere su a duniya ta biyu mu kuma muni a duniya ta uku sai mu ce to a lissafin ku ba ba kaɗan bari domin shi development kowa shi da nashi ma'auni su in sun auna da nasu mu ma bari mu auna da namu in majalisar ɗinkin duniya ta yi nata awo to nata awo ba bisa ga ƙur'ani ta yi shi ba da hadisi mu kuma namu za mu auna ne da ƙur'ani da hadisi haka ne gada take mu mun jiya an ce mu da ba mu ci gaba wajen technology da kere-kere ba mu gardama dama ai ta gaskiya gaskiya ce mun gane ko to amma kuma sai a zo bisa ga dama majalisar ɗinkin duniya ta ce duk mutumin da bai iya rubutu da turanci da faransanci ba sunan shi ilitire a wajensu an gane ko sai a su sa shi cikin layin jahilan yarurrukan su wanda bai ci gaba a duniya ba ko baka da bane mu ko sai mu ce wanda bai iya karanta qur'ani ba bai san wanda ya halicce shi ba shi na a shugaban jahilan duniya a wajen mu ah koko to sannan kuma an ce su sun yi developpe sai mu ce mun yarda shi developpe kala-kala ne akwai development na mi na creation na innovation na technology na waye mun yarda sun yi nan to sai a dawo kuma muku a namu sai mu duba mu gani wajen imani da aƙida da mai bauta ma Allah da mai bauta ma kare da mai bauta ma Allah da mai bauta ma saniya da wanda ya ce ya ci gaba ya ce ƙato shi armi ƙato mace ta armi mace nan kuma ci gaba ne kai ma dan bariki mu mai ce mu da bamu ci gaba ba nan ma tu sa sai sai develop ma ƙato shi armi ƙato an gane ko don haka mu a namu tsari su jahillai ne an gane ko saboda musu san ubangijinsu ba babu jahili wanda bai san Allah ba shi yasa wai siyan abin nan ba siyan su ba filozofi wai turawa sai sun ka kiranta alarama sunan science ka gane ko la mère de science sunan philosophy kenan ita ta akuwa dukkan ilimi amma cikin ta sai an kace est-ce que Dieu existe wai est-ce que akwai Allah uwa ilimi bata yarda da akwai Allah ba to kaga sunan ta la mère d'ignorance don wanka tambaya Abu Jahal ya wuce ta wallahi Abu Jahal ya wuce wagga wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna Allah shi da shekara dubu Abu Jahal ya bada amsa yanzu na wai philosophy cikin neman amsa wallahi wallahi ku tashi kusan zamanin da kuke ciki hau Allahumma amin to kaji magana don haka wannan bata ko taso ba shi na ce la tudhiru ma'alina don haka cewa turawa suna da technology da kaza da kaza ba shi ke nuna ba Allah yana tare da su in kana da imani kana da ɗabi'o'i na gari kana da tauhidi to wannan duniya in ka same ta riba ce in kuma baka same ta ba dai in dai kana da imanin ka to kai ne ka ci gaba shi yasa kuke ganin kullun kafirai abinda suke gora ma annabawa da masu imani da shi suke da duniya waɗancan ba sa da ita واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها ومنهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا شي يساس كيوتوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين مين فرعون يتي ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فعطاؤه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين دا هكا دك سد أكن كافرتي kaga suna da technology suna da makaman nukiliya suna ta kai mutane hari in lokacin kama su yi kama su za a yi shi yasa sun kace rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin shi yasa da an gani ka dan ustaz ustaz dan gemin ka sai an gani ka ahli sunna sai a ce ah to wai ya bi Allah kuma wai bai da kuɗi ah to cewa an kai kuɗi ne an jin dadin rayuwar duniya ai imani shine karshe komi kuɗin mutum komi ilimin shi na addini komi ilimin shi na duniya komi mulkin shi komi dangantaka shi in bai da imani ya tahi zero amma in akwai imani an samu komi kuma ita duniyar kana da imani ana iya baka ita annabi sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa tamu taslim ai ba azancin imani gare shi don annabin Allah ne manzon Allah ne ko kuma an bashi mulki da mulkin annabi sulaiman da mulkin fir'auna wani nahi ku bani amsa ayi magana a ilmance na annabi sulaiman ko na fir'auna mulkin annabi sulaiman yahi nami yahi na fir'auna yau hudu bayani na za a yi da gaskewa dalili fir'auna mutane shike mulki annabi sulaiman kuma hadda dabbobi shike mulki da aljannu in ba baka yarda ba da wannan sannan kuma teknolojin zamanin annabi sulaiman ta hi teknolojin zamanin mu wani ce a ka malam waggafa ta yi yawa kwarai an gane ko yanzu kun ga muna gabatar da darasi na a saman facebook da whatsapp da sauran abubuwa ana tura sako yanzu sai ka tura sako daga nan zuwa mi zuwa america ya je ko kai tsaye yanzu in kai sako yana zuwa a yana daga cikin abin da technology ta kawo na ci gaba kamar da suke cewa ko to ma da lato mun ji wannan kuma mun yarda to wannan ai ba abin hakikatan shine ake dauka ba tasirin shine da sautin ake dauka cikin iska sai ya tafi in ka rubuta wasiƙa ka tana nan wadda za ta bayyana can america tamkatta ce ba irin ta bace to annabi Sulaiman a zamanin shi yace aka mai gado qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin qala ifritun min al-jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin qala alladhi indahu ilmun min al-kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk duk teknolojin duniya ta yi kaɗan ba gado ba irin na sarauta na balkis wannan littafin kaɗai babu wata teknoloji wadda za ta bamu shi pop ya bayyana america suna transfer king ond laizon da ake kiransu ba su iya transfer king maciyar ka san wanda ya ganin ya karanta yan abubuwan da lahi sai ce ka kaza kaza kaza kai yoshi mutum zai bincike ilimin na addini inda musulmi sun tsaya su yi bincike ilimin addini su san har wani dan dan boko zai zaka kwace shi musu hayaniya ba za ka yi ba hayaniya wadanda asalin abubuwan na musulmi ne an kasa ce a kasar Spain almuhimmu yawa to dan haka idan mutum kai hattara galibin mutanen da ake renawa su ne a wani abu shi yasa kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba ash'atha akhbara ko ba kana bane zu imrain matrudun ala al-abwab ko fil abwab law aqsama ala Allah la abara ka kya ganin mutum baka san da kima shi da darajar a wajen Allah ba ka rinka mishi wulakanci saboda mutane wali masu waɗannan waɗanda Allah yake so galibi boye suke sai ka rena mutum sai zaman to shi da Allah yake so shi yasa galibin ma masu kula da sutura ba mutane ne waɗanda adda wani abu cikin kai ba ko makaranta kaga mutum ya cika son sai ya sa kaya masu kyau masu tsada ko lakwal kaga mutum ya son ai sab sai ka iske kan nan konguna preme galibi sai ka iske shi da dauda preme bai damu da takalmi ba bai damu da abin ga inda ce preme wanda ke zuwa da farko kenan ga wanda bai jin faransanci galibin masu ilimi ba su damu da sutura ba amma kai sai ka to kana ta yan kyalkyaliya kana dan hakan ga ana dan kama kamera kana masu hula haka ana ganin ta yes yes kana bayanai ai ku ya ni kuna son ku gane kai mas'alolin ilimi bayani ne zaka yi ka kawo hujjoji ya ani ya ani ba ta hidda ka amin au ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين تو akwai bayani karkashin wannan aya da ya kamata in kawo mas'ala ce guda biyu ina ganin karkashin wannan aya sai mu je aya ta gaba mas'ala ta farko shine tafsiri na ibnu jarir at-tabari da yazo karkashin wannan aya wajen faqalu ala allahi tawakkalna ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ابن جرير الطبري يتشي وقد اختلف أهل التأويل ما لمن تفسيري سن يساباني المعنى الذي سألوا ربهم أبن دي ساسون كتنبي الله أنغانيكو من إعادته ابتلاء قوم فرعون بهم أنغانيكو كنن كدا الله يفتنسو كنن أبن يساكي فتنة فرعون دسو فقال بعضهم ودن سنكتي سألوه ألا يظهرهم عليهم ma'ana rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin Allah kakka taimake su akan mu har su sa tsammani akan gaskiya suke ko ba karan bane mun kawo ta wadansu malamai inji ibnu jarir at-tabari wa qala akharuna bal ma'ana zalika la tusallituhum alaina Allah kakka ba su iko akan mu kaga dai ana tare ina fata an fahimce ni wanga ba wani dogon sabani bane ina fata an fahimce ni yawwa to almuhimmu dai rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumi adh-dhalimin Allah kada ka sanya mu zamanto fitina daga mutane waɗanda suke azzalumai kalima ta fitina cikin tafsiri mun tafada ka koma cikin al-itqan fi ulumil qur'an babi na al-wujuh wan nadha'ir ka koma kuma cikin abin nan al-wujuh wan nadha'ir na imamu damagani babi na fitna zaka tana ɗaukar ma'ana ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai daban-daban alal akalla kusan ma'ana guda takwas na fata an fahimci ni don haka kakka sa tsammanin kalima ta fitina ma'ana guda take ɗauka a cikin alkur'ani mai girma matsala ta biyu wadda ya kamata mu kawo ƙarƙashin wannan abin nan rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin Allah karka sanya mu zamanto fitina daga mutane azzalumai malam mu je aya ta gaba bayanin shi na can wani jina bi rahmatik
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين wanajjina Allah ka tseratar da mu wagga in ka ɗauki ilmul munasaba za ka ga tana daga cikin dakhilu ad'iyatihim domin sun yi addu'a sun ka ce rabbana ya ubangijinmu la taj'alna fitnatan lil qaumi adh-dhalimina alaramma kaga la taj'alna mi suke yi addu'a sai dai in tabiha anan da fi'ili amri da na hayu suna ɗaukan ma'anoni daban-daban jiya mun faɗa cewa umarni yana iya ɗaukan ma'ana sun kai talatin muna ji da kyau amma in kana cikin ilimin balaga don ka rike da kyau zan baka kamar abin da yake mai sauki shi umarni malaman balaga tashin farko da malaman usulul fiqhi suna kasa shi gida uku gida nawa uku sun ka ce idan umarni ya taso minal a'la ilal asfali fa huwa amrun wa talabun wastida'u idan umarni ya taso daga sama yayyo ƙasa a nan ba daga sama zuwa ƙasa ba ana nufin wanda an mai girma wanda yake shine mafi daraja misali bari mu ɗauka tsakanin ɗa da uba idan uba ya ce ma ɗan shi yi kaza ko kada ka yi kaza mi ya bashi umarni sai sun ka ce kuma idan umarni ya tashi idan umarni ya zo daga waɗanda matsayinsu ɗai ne sunansa iltimas iltimas ma'ana kamar shawara an gane ko haka zamu fasa asalin iltimasa shine talab amma dai iltimas nan abin sirri da shi shawara ce idan aboki yace ma aboki ne yi ko ka bari ci lissa shi da yi a a shawara ce yabba shi to sannan umurni in ya tashi daga sama ko hani zuwa mi daga ƙasa zuwa sama ya kuma mi ya kuma addu'a Allah akwai wanda a saman ubangiji to sai sun ka ce rabbana la taj'alna Allah kakkai sake ka sanya mu sun isa su yi ma Allah haka akwai kaga in ka zo ka ce baba ina son kaza ai ka san ba tusa sabawan kaza kai ba na fata an fahimce ni to haka ka bata shi yasa in ba haka ba za ka fahimtar nasu ba to kenan wannan magana tana cikin mi tana cikin addu'a su kaga la taj'alna roƙon Allah su kai Allah Allah kakka sanya mu ba wai sun isa su ba umurni Allah ba su ce Allah kakkai kaza ba su isa ba la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin to kuma wa najjina nan kuma amrina can nahayuna shi kuma wanga da yake shi ma umarni wato umarni na shi ma umarnin nan daga ƙasa na ya tashi zuwa mi zuwa sama ya koma addu'a wa najjina Allah ka tseratar da mu bi rahmatika da rahamaka min alqaumil kafirin daga mutane da suke kafiri mun gane wannan kaga bi rahmatika din nan wannan yake nuna maka cewa a duniya da lahira ba a tsira sai da mi sai da rahama Allah kaga dan qur'ani yuna sai an ka zo ce a'a ai an ce wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha ai bima kuntum ta'maluna ko ba kana bane saboda abinda kun ka aikata dan haka aikin ka zai saka aljanna ka ji gigita da kai da Allah yi ka nawa ka bashi ibada da kai nawa take sannan in ka shekara 100 a duniya misali ko dubu ma to sai Allah saka aljanna kuma khalidi fiha abada da abinda kabba Allah da abinda Allah baka daidai ne ba ɗaya ba ne sunanta alba'ul samaniya ko ba'ul mubadala ba ana nufin ba'ul jaza'i ba ce kayi kaɗan ka ce ka biya Allah ɗan ƙur'ani yau da kakka ka koma cikin huruful ma'ani ba'un tana da ma'anoni daban-daban daban-daban fiye da ma'ana bakwai takwas tara take ɗauka a yaren larabci ana ran ba ka ta ka koma cikin muhnil labib an kutubil a'arib shine nake basuwa da shi ake an kafi samu kusa-kusa mun ji wannan da kyau don haka bima kuntum ta'maluna baka saka biya Allah ba ba'u samaniya ce in ka je ka siyo kaya kudin da ka siyo kayan shine samaniya daga samanu mai wanda ka ba kudin yana iya kashe su bai ma sani ba amma kai abin sai shekaru goma kana amfani da shi shi ake nufi da as-samaniya a gane ko to da rahama Allah ne zaka tsira duniya da lahira shi yasa annabi Sulaiman alaihi wa ala nabiyyina afdalus salatu wa tamam ya ce Allah ya ce qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin annabi Sulaiman ya ma Allah da ya ce Allah ka sanya ni daga rahamarka amma dan gurin cewa a'a shi aikin shi na zai sa shi aikin kai saka kai a matsayin ka nawa Allah ya kyauta to wanajjina Allah ka tseratar da mu in ji mutanen annabi Musa bi rahmatika da rahamarka ba da wayon mu ba ba da bi ba ba da dubaran mu ba min alqaumil kafirin daga mutane waɗanda suke wato kafirai akwai wata mas'ala da nake so in kawo a ƙarƙashin wannan shine cewa akwai wani littafi alqararatun nahwiyya wat tasrifiyya na Khalid al-Usaimi a karkashin wajen kalima ta az-zalimin da kalima ta mi ta al-kafirina dun su matsayin mi suke matsayin jam'i suke ko ba haka ba to jam'in nan kuma a yaren larabci shin ana iya ma jam'i jam'i an gane ko waɗansu daga cikin malaman lugha wannan matsala dai akwai maganganu a kanta shi jam'i kuma a sake masa jam'i shi ne ake kira jam'ul jam'i shin ya halatta akwai shi cikin larabci shin ana iya ƙiyasin jam'ul jam'i a ce ko da yaushe ana iya yin shi ko ba za a iya ba ina fata an fahimce ni waɗansu malaman luga sun ka tafi cewa ana yi magana ta farko daga cikin malaman luga wasu sun ka ce annahu maqsurun ala sima jam'ul jam'i bakin wanda an ka ji laraba sun faɗa tun lokacin da ake taskance luga shikenan bakin su ne waɗansu kuma alƙaunin thani sun ka ce an na jam'ul jam'i maƙisun sun ka ce kai ƙiyasi na don Allah a tahi da an cimma jam'i in ana son a yi jam'i in dai bukata ta kama kawai a yi jam'in kan ma a bambanta magana ta uku sai sun ka ce an na jam'ul jam'a jam'il ƙillati maƙisun jam'ul ƙilla shi ana iya masa jam'i ƙiyasi ne amma wanda ba shi ba to ba za a yi masa ba amma majma'al lugha al-qahira su sun tafi cewa kawai ya halatta yanzu duk jam'in da kake so in kana son kai masa jam'i ko kai masa jam'u taksir ko kai masa jam'u muannath salim an gane ko sun kace saboda qur'ani ya zo da shi ka an innaha tarmi bi shararin kal qasri ka annahu jimalatun sufru kuma akwai qira'a jimalatun sufru kaga jamal mufrad jimal jam'i jimalat jam'ul jam'i haka sun kace to amma shi mai wannan littafi Khalid al-Usaimi yace kai shi yana ganin cewa a dauki ra'ayi na biyu wanda ke cewa kada a yi sai da sharuɗa shine zamanto ana da bukata sannan kuma ya zamanto ya zamanto shi jami'in nan da shi da mufrad nau'in su yana bambanta yace shi ya haiduka a dauki wannan a ta ai kiyasi amma dai zance mafi inganci ai bukata akwai ta don haka jam'ul jam'i ya halatta alaramma albaitu menene albaitu to albuyutu to albuyutatu shi kenan gidaje masu yawa to kaji jam'ul jami'i khalid al-usaimi ya kawo wannan mas'ala kadiba cikin al-qararatun nahwiyya wa tasrifiyya an gane ko na gaya maka in ka diba zaka ga wannan bayani gak ka zo ka ce ina na safha ta 576 zuwa safha ta 579 saboda nan az-zalimin al-kafirin kalima ce an matsayin mi jam'i to sai ta kawo mu zuwa ga ma'anar shin ya halatta ai jam'ul jam'i kaji dalili da ya samu ka kawo wannan mas'ala wani na iya cewa babu alaka eh wanajjina bi rahmatika min alqawmil kafirin wannan kuma ke nuna maka cewa azzalumi kafiri ne ma'ana kalima ta zalunci in an kai amfani da ita ana nufin hita daga cikin musulunci to da ita da kafirci duk daya shi yasa Allah ce wal kafiruna hum zalimuna amma kafirci wani lokacin baya nufin kafita daga cikin musulunci haka zalunci baya nufin mi kafita daga cikin musulunci haka fasikanci baya nufin kafita daga musulunci sai zamanto akwai al-fisqul asghar al-kufrul asghar sannan kuma mi an-nifaqul asghar sannan kuma mi akwai az-zulmul asghar sannan akwai al-akbar to in baka gane bambanci tsakankanin su ba sai ka rikice domin nan la taj'alna fitnatan lil qaumi adh-dhalimin adh-dhalimin kinnan sune kuma al-kafirin ina fata ku fice ni kaga babu bambanci to ana rama mas'ala guda ta yi saura dan nan sai ana rama hijabu na aya mu ta tahiya ana rama an ka ce rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi ba a ce zalimati ba wa najjina bi rahmatika min al qaumi cikin kuma mutanen fir'auna akwai maza akwai mata to me yasa eh wa ka ka'ida dole sai an yi aiki da taglibi janibin dhukuri ala janibil inas ta Allah ya taimake mu malam mu je aya ta gaba kan lokaci mun halin sa wa auhayna ila musa na'am وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين na'am kamar yadda tafsirin mu yake tafiya muna farawa ne da bayanin mi bayanin almunasaba ko da a takaice ne mu faɗi munasabar aya da aya wa auhaina ibnu ashur yace yajuzu an yakuna atfan ala jumlati wa qala musa ya qaumi tunda annabi musa ya faɗa yace wa yajuzu an yakuna atfu qissatin ala qissa ko kuka ɗauke shi a'a kissa ce ko ka ce labari an ba da labarin annabi Musa ya ce ya qaumi in kuntum amantum billah kuma an ka ba da labarin Allah ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi shine atfu qissatin ala qissa in an ce atfu qissatin ala qissa ya zanki na atfu jumla ala jumla amma in ka dauke shi wato wa qala Musa ya qaumi shi ma atfu jumla ala jumla domin ana atfu mufrad ala mufrad kuma ana atfu jumla ala jumla a larabci akwai shi sannan ana i'rabul mufradat kuma ana i'rabu mi aljumal ka koma cikin mukunin labib ka yadda ake i'rabul jumal dan da yawan ɗaliban ilimi sun iya i'rabul mufradat amma ba su iya i'rabul jumal ba wallahi in baka gane shi ba ko akwai matsala saboda sai an cunkusa wata jumla gaba ɗaya sai a ce fi mahallin nasbi kaga sai ka rikice kana cewa kai karatu wallahi ka bi a hankali dan uwana dukkan mu ɗalibai muke mu dage da neman ilimi tinkawo da ilimi ba naka bane bincike ne naka to ka ji dai abinda ibnu ashur ya ce ba sai mun ci gaba da dogon bayani ba duk da yake wanga littafi na arrabtu wat tanasub bain al ayat ba mun dan jima ba mu ce wani abu a cikin sa ba amma bari mu gari bayanin da ya kawo wa auhayna ila musa yace wa ba'da an fawwada banu isra'ila al amra lillahi bayan bani isra'ila sun mika al'amarin su ga Allah sun kace ala Allah tawakkalna ko amara Allah azza wa jalla musa Allah ya umurci Allah madaukakin sarki kenan mabuwayin sarki ya umurci annabi musa wa haruna da haruna bibina ilmasakini su gina gidaje wal iqbali ala salawat su fuskanci yin salloli wa tabshiril mu'minin su yi mu'minai bushara bi anna Allah sayansuruhum Allah zai taimake su ala fir'auna akan fir'aun qala ta'ala wa auhina ila Musa wa akhihi ina fata an fahimce ni kaga dai an umurce su da mi da sallah sun kai kara sai an kace mi su yi mi su yi sallah mun ji wannan da kyau to ɗaukashi shi ya sama ya zo cikin hadisi cikin sunan ibnu maja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun qama ila salah shi yasa da duniya ta yi ma hakuri ka san hakuri ko ba wancan hakuri wanda ake rubuta na alluba to ka koma zuwa ga sallah domin cikin sallah ne Allah zai taimake ka mu ko yanzu mutane sallar suka gudu to in ko kana gudun sallah da ba shi dan yayi matar ko kenan baka samu biyan bukatarka na fatan fahimci ni ita sallah cikinta akwai natsuwa cikinta zaka iya roƙon Allah amma ina sai ce wani sai ka ce ina ba a samun natsuwa shi yasa mutane ana sallami sallah assalamu alaikum kama an halba bam an tada bam a cikin masallaci fat kowa ya wace ba wanda zai iya tsaya shi afkar ma na kariyar jikin shi ko ya roƙi wata bukata shi ne fat fat fat fat shi yasa aljannu suke ta kama mutane saboda babu afkar kuma in ma kana cikin wani uzuri to afkarikin da ya kamata ka yi shine mi shi ne ka rinka yin afkarikin ko da kafe ta masallaci don ba a ce in kafe ta ba in kana da uzuri ba za ka yi afkar ba mun gane wannan da kyau to dan haka dai sallah ka gana an umurce su da sallah saboda sun kawo kara sun ce mi sun ce suna cikin matsala sai an ka ce ku yi sallah dan sani ko mun fahimta ba to haka ne kuma Allah ce wasta'inu bis sabri was sala ko baka nan bane kuma Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu satami fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin ya an ce ka zama to cikin masu jira kai mi kai sallah da haka in ka tiran ka ya bace koma ma sallah gashi na alqur'ani Allah ya kyauta to Allah ya ce to bari mu diba cikin jalalaini wa auhayna ila Musa mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa wa akhihi da dan uwansa waye dan uwansa haruna shi kenan magana ta kare dan ya taba faɗa shi can haruna dama haka ne qur'ani yufassiru ba'dahu ba'dan an tabawwa ai ittakhadha kenan ku riqa liqaumikuma ga mutanenku bi misra da garin misra buyutan gidaddaji kaba karan bani waja'alu buyutakum qiblatan ku sanya gidajen ku su zamanto alqibla ay musallan wurin sallah tusalluna fihi wanda kuke yin sallah li ta'manu min al-khawfi dan ku samu kariya daga tsoro wa kana fir'aunu fir'aunu ya kasance mana'ahum min as-salati hana musu sallah na fata mu yace dama yanka kana da kokarin addini ko gidan ku na sai a ta sama kariya amma ba a ce kai ta sallah ba kamar zuwa wajen neman abinci ko karatu ko wani abu saboda in kana yi ta ibada baka karatu to karshe yaron shi dan zaka zama da yawan ubbad masu yawan ibada babu ilimi karshe sai sun ka kuma su da mushi dan hidima shi yasa kayi ibada kayi karatu kuma ka je neman naka fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah amma kokarin ka ba shi ke bayarwa ba Allah ne ke bayarwa mun gane wannan da kyau ko to wa aqimus salata ko ku tsaida da sallah ai atimmuha ku tsaida ta ku cika ta kenan an gane ko wa bashiril mu'minin kayima mu'minai bushara bin nasri da nasara a nan duniya ko wal jannati da kuma mi da kuma aljanna waɗanda sun ka tabbata akan imani ina fata an fahimci ni to kaji abinda aka ce za a yi musu bushara da shi mun ji wannan da kyau ko to madalla to da Allah subhanahu wataala ce wa auhayna ila Musa mun yi wahayi zuwa ga Musa shi auha yana nufi yana ta'addi da wani harfi al-ramma da ila an gane ko to amma yanzu a larabcin zamani sai an ka samu suna cewa auha lahu auha lahu sun ka ce wannan kuskure na bai dace a ce auha lahu ba ko ko auha lahu sai dai a ce auha ilaihi mun gane ko sun ka ce saboda qur'ani ya ce mi auha wa auhaina ila ummi musa wa auha rabbuka ila nahli wa auhaina ila musa wa akhihi ko ba ka nan bane an gane ko fa auha ila abdihi ma auha in attabi'u illa ma yuha ilayya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn ina fata an fahimce ni amma in ka ce wa halahu ko auha ngani ko waha sulafin shi ne ka san auha ruba'i ne akwai waha yahi akwai auha yuhi an gane ko to ya halatta ka ce auha ilaihi kuma ka ce auha lahu dan Allah ne da kanshi ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha satami bi anna rabbaka auha laha bai ce auha ilaiha ba ina fata an fahimce ni to sannan kuma sun ka ce a cikin waɗansu malaman lugha suka ce ba a cewa radiya alaihi sai da ce mi radiya anhu na fatan fahimce ni sun ka ce saboda mi saboda ba a cewa radiya alaihi laraba ba sa amfani da shi amma zance mafi inganci radiya alaihi a larabci akwai shi amma cikin qawamis ya zo lugha ce fasiha amma al-afsahu shine ka ce radiya anhu radiya anhu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قد يثبت على ربتي wannan shine afsahu sannan kana iya cewa raditu bihi ko ba kana bane Allah ce ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah ana iya cewa raditu bihi raditun bil bil bil bil ana rama sannan kuma ana iya cewa ma radituhu kawai kai ta'addi kai tsaye ana rama radituhu to wanga hadisi ka kawo dan qur'ani yana cewa kai wanga hadisi na mu bai da shi eh tawo sai kaka kuma wanga raditu billahi ne kace baka ce raditu allah raditu billahi tawo kaga araditun bil hayatid dunya amma kace radituhu taw Allah ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum wa raditu lakum al islam dina ay raditu al islam lakum dina ta'adda bi nafsihi mubasharatan a al qur'ananci kadiba cikin تصحيحات لغويه لشيخ عبد اللطيف احمد شويرف صفحه 534 زوا صفحه 537 wannan shine abin da mun ka samu wa auhayna ila musa wa akhihi mun yi wahayi zuwa ga musa da dan uwansa an tabawwa mun ka ce ko riqa li qaumikuma wadansu malaman nahau kadiba cikin ad-durrul masum sun ka ce allam wa ga lamu za'ida ce ma'ana lamu ta'kidi ce asalin shi an tabawwa an gane ko bi misra buyuta wato ƙaumi kuma kenan mutanen ku ku riƙan musu da gidaje sun ka ce lamu lamu abin nan ce lamu ta'kidi ce lamu ziyada wanda sun ka ce a'a wagga ba lamu ziyada bace tana da alaka da fi'ili asalin maganar an tabawwa buyutan liqaumikuma kenan buyutan mustaqirratan liqaumikuma domin shi tabawwa'a yana iya ta'addi zuwa ga abubuwa guda biyu ko zaman to ya ta'alluki da shi wanga wani bayani ne na hau wanda tana yiwa sai gobe zamu dan ƙara bayani an tabawwa'a liqaumikuma bi misra buyuta ku riqi bi misra ana cewa fi misra ana cewa kuma mi bi misra to menene bambancin su ala ramma in an ka ce fulanun bi misra ko ko an ka ce fulanun fi misra ala ramma menene bambancin su to kamiya bambancin to to bi misra fa ina na shiki gehen tana shiki shi yasa dole shi ilimi wallahi ɗaliban ilimi mun yi wasa da ilimi hujja da bincike da dalili wasu rigingimu da muke yi wallahi inda za mu yi karatu mu hidda son rai mu ba juna da lallai wallahi da gaskiya ta bayyana an gane ko to kadiba ana ramma cikin al-furuqul lughaw ash-shamil fil furuqul lughaw yana ash-shaykh Abdul Latif Ahmad Suwairif a shafi na 265 ina faɗa maka shafin ne yace in kace Khalidun bi Makka da kuma Khalidun fi Makka menene bambancin su yace in kace bi makka shi alba'u harful jarri ne al-tufidu al-ilsaq kenan wal ittisal wa ma'ana anna khalidun multasiqun bi hadha al-makan yace wa hadha at-tarkibu yujuzu an yakuna khalidun fi dakhil makka wa yujuzu an yakuna fi makanin qaribin min makka tana yiwa shina can kuma tana yiwa yana kusa ga can daidai dab da makka kenan in ce fulanun bi makkata ma'ana tana yiwa cikin makka ki a'a ko kushina wuri kusa da makka sannan kuma in an ce fulanun fi makkata ya ce to wannan yufidu hada tarkiba anna khalidan mustaqirrun fi dakhil makkata ya shiga ciki shi yasa da Allah ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas sai ce mi lallazi bi bakkata mun ji wannan da kyau bi bakka kaga yana yiwa zaman tomi tsakiya ta shi ko gehinta amma a cikin suratul fathi sai ce mi wa huwa alladhi kaffa aidiyahum ankum wa aidiyakum anhum bi badni makkata yace wa laqad nasarakum Allah bi badrin wa antum adilla kenan alfa'u tufidu al-istiqrar fulanun fil masjid ay fil masjid amma bil masjid qad yakunu fi dakhilihi wa qad yakunu bi janibihi kaji bambancin su eh alaramma to wa auhayna ila musa an taqu ali qawmi bima bi musra buyutan ko biyutan sabanin qira'o'i alaramma akwai qurra suna karanta biyut akwai masu karanta buyut babu lokacin da mu bayanin wannan waj'alu buyutakum qibla ku sanya gidajen ku samanto alqibla wanda kuke kallo wa aqimus salata ku tsaida sallah nan ka samu almawdu'ul qur'ani sallah ta'rifin ta ya ake sallah kaga nan na zaka kamo dan qur'ani yuna raka'o'in sallah adadin lokutan sallah ya za a bayanin su sannan kuma hikimomin da suka sa aka ce ayi sallah kaga mawdu'i ya kare alramma wa bashiril mu'minina ka koma cikin tafsiri na tafsirul الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان نا إمام السعدي أتن تكين سورة التوبة عند أنك وبشر المؤمنين وجن آية التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين يتي حذف المتعلق ليفيد العموم كيما مؤمنين بشارة دق بند كسن mai faranta mare ne in ka yi imani da Allah in dai imani ne na gaskiya to ko an haɗu da jarabawa ƙarshe sai an yi mi sai an yi farin ciki shi yasa shaidan da an kai yakin uhudu an ka kashe mamumin ne waɗansu mutane sai zo jiha musu shakka an ce kuna tare da Allah Allah na tare da ku kuma kuna tare da shugaban halitta Allah kuma yanzu ai muku wanga karan aiki a yaki ka gani shi ne aka nuna maka kai ka ce kana bin Allah kana sallah kuma baka yi kuɗi ba a'a kai da kai yi kudin ka saboda za ta karewa Allah na iya kwace kudin ya bani in ci gaba da sallah ta kai kuma ka haukace mun gane wannan ko ba haka ba sai Allah ya ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir dan haka dan Allah ya jarraba ku kuna tare da annabi shi ne Allah ba zai jarraba ka ba kai sallah sai an jarraba ka in kana sallah sai an jarraba ka ko ba ka dan bane sai ta kama sai ami sai a ga malam gidan kaso ko ba ka nan bane to kuma ka kiyin sallar kaza arne kuma sai a ga boka gidan kaso ko ba gani ba dan haka ko kai sallar ko ba kai sallar ba ba tabbas bane wallahi kana zuwa gidan kaso sai dai gobe mu ci gaba da bayani a karkashin wannan aya dan ya kamata mu jaburki abinda muka faɗa da manto dai Allah shi ba mu lada wanda muke kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh